الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci na umar dan kaddam wanda yake nan anguwar otaku birnin tarayya abuja daga herkwatar kungiyar izara ta kasa baki daya yau muna takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da tara lissafin nasarar yan mishan yau muna ashirin da biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida bayan allah suna ci gaba da kawo gudunmawa marayu allah ka saka musu da alkhairi ku ci gaba da taimakon marayu allah maɗaukin sarki zai taimake ku ku ci gaba da taimakon marayu Allah zai wa dukiyar ku albarka ku ci gaba da tausayawa marayu saboda rauni da suke da shi ko ma wata rana rauni zai same ku sai Allah ya taimake ku ku ci gaba da taimakawa marayu waɗanda suka rasa iyayensu suna ƙanana ranar da ƴaƴanku ƙanana za su rasa ku sai Allah ya kula da su ku ci gaba da taimakawa marayu taimakon maraya yana kawo hucewar fushin ubangiji kuma yana rage bala'i a ƙasa Allah muna roƙonka ka ba mu iko mu ci gaba da yin wannan aiki kar ka karɓe aikin da a hannunmu kamar mana mai tayi ya Allah akwai injiniya Ismail injiniya Ismail ya yi kowa barayi gudunmuwar kudi naira dubu ɗari biyar. Allah ka saka masa da alkhairi, Allah ka yi dukiyarsa albarka, Allah ka yi zuri'arsa albarka, idan yana da iyaye Allah ka musu albarka, idan sun riga mu Allah ka lullube su da rahama, ka sa kamarin su ya zama dausayi daga dausayin aljanna. Ya Allah, kada ka bari ya ga bakin ciki a cikin dukiyarsa ko cikin zuri'arsa ko iyalansa. Da mu da shi Allah ka azurta mu da makwabtaka da annabi Muhammad. sallallahu alaihi wasallam aljanna firdausi ran tashin alkiyama akwai ya gara katalla da maturu ya gara katalla da maturu daga sunan zaka gane wannan mutanen ne mu ne
Eh, su ana rama ne ya gara ta yi kowa marawi da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari Allah ka saka waya gane da alkhairi Allah ka mata albarka idan tana da miji Allah ka masa albarka in bata da shi Allah ka bata mai albarka idan tana da yaya Allah ka musu albarka in bata da su Allah ka bata masu albarka Allah ya tsare ta daga mugun ji da mugun gani Allah ya tsare ta daga makar wato muguwar kishiya Eh, kada Allah ya bari muguwar kishiya ta shiga gidanta idan tsautsayi ya hau kan mijinta ya ga wata kiriminal mai zuwa gidan muka Allah ya sa ya ganta ta yi bakikirin kamar bayan tukunya in zai je gidan su hira Allah ya sa ya mata kai sake dawa ɗakin iyayen ga naka talla amin
abubakar muhammad da aisha tukur da hamza abdulaziz sun aiko wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin hamsin jumla naira dubu ɗari da hamsin ya Allah ka musu albarka ya Allah ka duke su albarka Allah ka raba su da talauci ka hada su da arzikinka ya rab ya Allah mu da su Allah ka ba mu tsari ko tsallake sirari kamar warkiya ran tashin alkiyama wasu bayin Allah su shida sun aiko mana gudumar kudi naira dubu ashirin ashirin jumla naira dubu ɗari da ashirin ya Allah ka kwashe su gaba ɗaya ka zuba aljanna firdausi wasu bayan Allah sun sha ɗaya sun aiko mana gudunmuwar kuɗi naira dubu goma goma naira dubu ɗari da hamsin ya Allah waɗanda ba ka kwashe su gaba ɗaya da waɗancan karanta masu aljanna fi dosa na tashin har kiyama da mu da su Allah ka azurta mu da shan ruwan harkar sana tare da annabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wa sallam wasu masu taro da sisi daga naira ɗari har zuwa naira dubu biyar sun tara wa marayu gudunmuwa ta tsabar kuɗi naira dubu ɗari da casa'in da biyu da naira ɗari bakwai ya Allah duk waɗannan kasan su ya Allah Allah ka raba su da talauci Allah ka hada su da arzikinka Allah ka sa haske a cikin rayuwarsu ka sa haske a cikin zuriyarsu mutanen masallaci su haiko naira dubu ashirin da ɗaya da naira ɗari biyu Allah ka musu albarka Allah ka haskaka makwancin waɗanda suka mutu a cikin iyayensu ya Allah waɗanda kuma iyayen ke rayu duka Allah ka musu albarka abin da aka tara wa marayu a yau naira miliyan ɗaya da naira dubu ɗari da naira dubu casa'in da uku da naira ɗari tara Allah ya saka muku da alkhairi amin akawun na marayu akawun nomba 000-455-3753 zan maimaita 300-455-3753 banki jais akawun name Jibius Opens and Less Privileged Foundation Abuja. Allah ya saka kowa da alkhairi. Na'am. Ana rama ina za mu tashi.
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات Uhu.
ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب Allah الرحيم madaukin sarki ya ce alami alamu. Shin waɗannan kan ba su sani ba ne? Annan Allah lalle Allah huwa ya kamar taubata shi yake karɓar tuba. Kenan wane ne mai karɓar tuba?
Allah Allah maɗaukin sarki shi ne ke karɓar tuba. Shi yasa zama cikin tuban sunayensa akwai akawa na'am
mai yawan karɓar tuba. Ah? Shi yasa cikin sunayensa akwai al-gafuru mai gafara. Allah ya san dan adam mai rauni ne. Bahaushe ce mutum ya ci tara ne bai cika goma ba. To wannan yasa Allah ya bude mana kofa ta tuba idan mun saba masa mu tuba. Wannan kofa kuma tana nan a bude Allah ba zai sa mana iko su kulle ta ba. Sai lokacin da rana ta fito daga yadda take faduwa. Idan rana take faduwa, ina take fitowa. Rana ta fito daga gabar ko? Ta faɗi Yamma.
yamma to akwai ranar da idan gari ya waye za mu yi ta jira mu ga rana ta fito daga gabar kamar da ta saba to amma ranar ba ta gabar za ta fito ba kawai sai mu ga ta ta bullo daga Yamma.
yamma tawo gabar to daga wannan rana wato la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra daga wannan rana duk wanda bai imani ba an rufe kofar karba an rufe bai هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون muna muna ba da shigowar mai girma gwamnan jihar Nasarawa kuma babban injiniya ya yi sarasi ya haini welcome Allah maɗauki sarki ya ce ba komai suke jira ba face mala'iku su zo musu ha نعم ubangijin ka ya zo musu ko mala'iku su zo musu ko wani sashen ayoyin ubangijin ka ya zo musu to ranar da sashen ayoyin ubangijin ka zai zo musu din nan to daga ranar rai baya amfana ta matuƙa ba ta yi imani kamin wannan lokaci ba haka aikin kwarai bai amfani matuƙar ba ta yi aikin kwarai kamin wannan lokacin ba shi ne lokacin da rana za ta fito ta ina rana za ta fito ta yamma ta inda take faduwa daga wannan rana ne za a kulle kofar tuba in ji annabi muhammad صلى الله عليه sallallahu alaihi wasallam daga ranar ko ka ce ka tuba ya allah zan gyara a too late to cry when the head is cut off allah ka gafarta mana وسلم wannan shine allah madaukin sarki ya ce shine mai karɓar tuba نعم amma ka tuba kamin wannan lokaci abu na biyu ka tabbatar ka tuba kamin lokacin da zaka kai gargara na mutuwa idan baka tuba ba har sai da ka kai gargara matakin da kowa ya gamsu ya tabbatar da ba za ka rayu ba za ka wuce wajen ubangiji sai ranar kace to bari ka tuba to nan ma Allah ba zai karbi tubar ba inna Allah la yaqbalu tawbata 'abdin ma lam yugargir مم.
Allah yana karɓar tuban bawa matukar bai kai gargara ba. Shi yasa Allah madaukin sarki ya ce wa laysa at-tawbatu lil ladina ya'maluna وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال أكني daidai ne.
قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا عذابا عظيما Azaban
أليما na'am. Allah madaukin sarki ya ce babu karɓar tuba ga waɗanda da suka rinka aikata munanan ayyuka. An yi wa'azi an yi wa'azi amma sai ki. Hata إذا حضر idza hadara ahadakum al-maut. Sai lokacin da mutuwa مم.
ta rike ɗaya daga cikinsu wato ɗan adam zai baka tausayin zai mutu za ka ga mutum mai kwarjini shi ake tsoro shi ake girmamawa in za a gaisa da shi hannu na rawa saboda firjini da Allah ya bashi amma idan ya zo zai mutu harshe ya kare wato sai ya zama abin ban tausayi sai ya kamar ba shi ne ba watakila likita ya makala roba a kunne an makala roba a hanci an makala a baki an makala a wajen fitsari an makala an makala an makala a lokacin kuma komi ya kare in dukiya ce ba sauran alfahari da ita idan ilimi ne ba sauran alfahari da shi idan mulki ne ba sauran alfahari da shi idan jarumtaka ce babu mai babu sauran alfahari da ita saboda yanzu an sakankance cewa ina zai koma zai koma zuwa ga Allah ke a irin wannan yanayin ne Allah ya ce kalla idza balagati taraqi كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق Allah ya ce kalla a'a idza balagati taraqi yayin da rai ta kawo a taraqi ina ne taraqi nan makoshi نعم ana tattaro ran daga gafafu ake fara tattaro shi ana tattarawa ana yin sama duk inda aka wuce ya mutu da an wuce gwiwa to daga gwiwa zuwa ƙasa ya daina aiki haka za a yi ta tafowa a tattaro shi yanzu tura ta kai bango ruwa ya koma gurbi ran ha ta iso makoshi a lokacin ba abin da zai yi sai numfashi sama-sama lokacin za ka ji ana cewa a'a an ba shi abinci ya ce ya ce ina shi ya cin abinci an ba shi kuro ya sha ce an masa farin kuro ya sha amma aman sai dame ba zai amai shi ba abincin da Allah ya ɗiba masa a duniya ya cinye kayan shi ya yi ne تأثير ya cinye kayan shi mala'ika zai zagaye duniya gaba daya ƙwarar gero ko ta masara ko ta shinkafa da Allah ya halitta don wannan bawa ya ci babu ya cinye na shi kar kuma tare da lokacin akwai buhu ɗari bakwai da tamanin da tara na shinkafa daga buhu sai tukunya a cikin suto kuma shi ya shi amma ba da masa ci ya cinye na shi kar kuma kuɗi suna dankare a first bank da second bank da third bank da ya riga shi yana shi ruwa da zai sha ya sha na shi za a kai wanda lokacin ko ruwa bai yi wucewa makogwaron za mu na gatin kan haƙiƙi wakil a lokacin za ka jana cewa marra ina za a samu ƙwararren likita ina za a samu likita professional ina za a samu malamin da zai yi addu'a ina za a samu alamomin da za su ruƙiya wakila man rak duk wanda zai amfani ba zai amfani kusa na boko ya sha boko ya ƙoshi aka rashin sa san da zai sha ba mata surki da sunna ba bokon kaɗai ya sha zalla ba mata mis da islam ba wato gane ce yin ta mutu ba sakacin gani baka san yadda ake yi bane da baka mutu ba ba za a gane wannan ba sai babban mutum ya mutu in ka je makabarta inda manya ke fakin kaɗan bi ta wurin kaɗan koma gefe ka tsaya ka je hira da suke yi wani da ya zo da wata rushe nan guruza an yi fakin ya fito buɗe motar kai ƙarshen turaren zai cika wurin a cewa da ya rasu ce ai Allah ya kawo ƙarshen rayuwa da ita abu da ce ba ta tsintare a timely wai lokaci bai ba it is a timely death wato amma ai shekarun sa duka ya za a ce ya mutu sai ya fara tambaya what is the cause what is the cause wai mai jawo a ce a rashin lafiya ne abun tausayi ba duka rashin lafiyan bai dade ba kwana uku hudu Allah ya karbe shi shiga garin ku yace wait wait wait na san Allah ke karba rai I am not denying that but a wani asibiti aka kwantar da shi sai an kwantar da shi a Dr. Sharp Sharp Hospital ya ce oh God I have been telling him wai ya daɗe yana gaya masa idan bai da lafiya ya daina zuwa wajen wayannan kwab doctor suna duba shi ni na san wata asibiti a Germany da an kai shi I, I am hundred percent sure he will have been alive by now wai da an kai shi wata asibiti sai dai a Germany shi ya tabbatar da yanzu yana nan likita to likitan Germany ba sai da shi ƙarya nake yi wane mutum shi likitan da ke da ke aiki a Germany ma mala'ika zai zo ya shaƙe shi ya mutu wane ne
mu ga gaskiya كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز Allah sarki ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
kowa ma sai ya mutu idan aka ce masa a'a ai accident ne wallahi ya taso daga Abuja kafin ya shiga Kaduna suka daki wani rami to sai motar ta kubuce suka shiga daji to ta- ta fada dai a wani aka yi unfortunately akwai wani rami a gefen hanya suka fada nan ne motar sai ce oh god oh god Uh, but who is the driver shi har zube da Allah ne kawo wai waye direban da yake tuka shi za ka ce a direba da direban kwararre ne yau ya kai sama da shekara talatin yana tuki bai taba ya kai sanin ba direban kwararre ne kuma gashi na tsatsi ya ce ok ok ok ok ba da yana canja tire position every 1000 kilometers ko shi da kai da bai da to ya za ka yi da wannan ka ce za ka cusa masa imani ta ina za ka fara shi bai taɓa yadda ba akwai dai inda aka samu matsala ba a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka ba da an ɗauka da ba su mutu ba kuma shi tun da ya san matsalar yanzu ya ɗauki mataki saboda haka shi ba zai mai ba shi ba zai mutu wanda tunanin zai kira ke sa ko labarin mutuwa ba ta son ka mutu wallahi na san wanda ko labarin mutuwa ba za- ba za ku yi da su ba manyan mutane ne kuma a ƙasar nan da kun fara magana kace Allah sarki wata rana fa duk mun mutu mun kuma ga Allah sai ce look look what is this what is this shi yasa ba na son magana tare da kai mutane suna zaune lafiya suke kawo musu magana mutuwa me ya kawo magana mutuwa ana zaune lafiya to a ci gaba da zama lafiya kana magana mutuwa wanda za ta sanado wata nan ko ba za ta sanado ba kamarin nan za a shige shi ko ba za a shige shi ba
dole
dan uwa zan sake janka karka ce na tsorita ka zan yi ma zancen gidanka wanda farko za a kai ka ran da ka mutu ba da wai ba kwanciyar kabari tunota ba katifa za ka yi ta ba kudu haka za ka kwanta babu cuyi don ka huta ka ji zance ba da wai ba babu sanyi babu iska babu AC babu fanka kai kadai ba sahibarka sai abin da kawai ka shuka zai fito maka ba da wai ba da ka gafarta ba Allah
sannan ake kirin din a samo likita a samo waye Allah ya ce wa zanna annahu al-shira shi da yake kwace ya tabbatar da ranar zai bature shi da yake kwace ya tabbatar shi da yake kwace wasu abubuwa da yake gari na jijjitawar mala'iku da wasu kudurin ubangiji da wani sako da yake karba a jikinsa ya san ba zai rayu ba zai mutu to lokacin da za a ga zama abin bantar su da kun fara magana sai fashe da kuka ana haba alhaji dai da kuka rashin lafiya ba mutuwa ba da ai ciwo ba shi da ajali ba ana dai ba san da wani ce ya so وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق كل جبه أبو مصيبة أبو بكر يوسف هذا الشيء شو قالوا مثلا شيء والتفت الساق بالساق menene abubuwa da biyu da suka same shi a lokacin maƙar zama ta ƙwabri ya waiwaya zuwa ga ƙwabri abubuwa guda biyu na farko shi ne idibaru da hada duniya zai bar duniya ya gane yau zai bar duniya kuma shi ya san rigimar da aka ja guda a duniya ya fi kowa tsar duk yadda zai yi sai ta gito a zuciyarsa a wannan lokaci Allahu Akbar.
ma'aikacin gwamnati ana sanar da an kore shi daga ofis to duk magunan da ya yi ya san iya sisi watakila za ta ce za ta leka sai abin ya zo masa ana so ƙarya da ne zai tuno da wanda aka taɓa kora ka tambaye shi zai tuno hofan din na wurin kaza ina ma na san za a haka kwana uku da suka wuce da mun gyara kaza ina ma da an gyara kaza ina ma da mun toshe kaza ina ma da mun yi kaza to haka gashi zai bar duniya duk yadda zai yi a duniya ga ta yana ganin ta kuma duniya zai bari shi ne idibarun a duniya Na'am.
saƙo da farko kenan Na'am.
saƙo da biyu kuma shi ne idibarun ala akira kuma ga ya zai tinkari lafira kuma bai san me zai samu a lahira ba duniyar da ya sani ya kware a kanta ga ta zai bata bai shi ne bari ta ba inda ya ce ya sanya wurin ya ga shi ne lahira kuma zai tinkari wurin kuma ba makawa sai ya je shi ne ila rabbika Yau mai zai zo.
yawma idil masal to a wannan lokacin ko ya ce ya Allah na tuba aikin banza ya Allah ba zai tafi tuba ba Allah ba zai ba Zai karɓa ba.
yanzu kana da lafiya to lokacin ne zaka burge Allah lafiya ka kalo a kira sallah ga kafin masallaci lafiya ka kalo an saka shi da azumi ga abinci a ɗaki ga fura mai sanyi a firish ga five alive ga nakasira ga don samun ga ga ga amma kuma ga kishirwa kana ji saboda tsoron Allah kai kadai ma bai gane ka take ka sha lokacin da ka burge Allah kana da kudi kana da halin da duk wanda yake so ke jiran da za ya kawo ta ka ce ba ka yi ba kai sai ka bi Allah lokacin da zaka burge ubangiji kana da arziki na sai ka kalau kana son kudi ka sanya ake kashe so amma ka cire ka gina masallaci ka cire ka gina islamiyya ka cire a taimaki marayu ka cire a taimaka wa talakawa da abinci ka ɗiba a jiya aikin alkhairi lafiyar ba mai Allah sai maka mutuwa daga nan zuwa shekara hamsin amma kai kana ganin kamar jibi za ka mutu sai kwasan dukiya kake yi kana gina asiri duk lafiya kake turawa ana ake masa a lokacin da za ka mai za ka burki Allah lokacin da za ka kuka ka ce Allah na tuba laifin da na masa Allah ya ce na ya ce masa shi da alabi alamu annallaha Kowa ya kuma da huwa yaqbalu tawbata an ibadi.
an ibadi shi ne mai karɓar tuba daga bayansa wa ya akuzu sadaka cewa da muke ku kawo gudunmuwa marayu ku kawo gudunmuwa muna gina university jami'a da za ta biki yayan talakawa ku kawo dukiya a gina masallaci ku kawo kuna ganin kamar muke karba ba muke karba ba Allah ce wa ya akuzu sadaka wannan sadakar da kuke bayarwa Allah ne yake karbata Allah ne yake karba kada kada ka mika mu gudunmuwa ka ce ga naira dubu ishirin ka je ka yi ce fadar ramadan ya karba yana godiya kar ka ɗauka shi ya karba kamin ya karba yadda Allah ya karba kamin abu ya shiga hannunsa shi ne ma'anar da wa ya su da sadakat annabi muhammad Sallallahu.
sanana sana ce nan da ya koyi ba da sadaka kamin ta shiga hannun wanda zai karba sai ta fada hannun ubangiji tukuna idan ta shiga hannun ubangiji ubangiji zai renon zai masa renon wannan sadaka kamar yana ɗaya daga cikin ku in yana da rago ɗan tsumburbur yake renon sa saboda ya ƙara girma ya ƙasa sami lokacin layya ko idan yana da ɗan ƙaramin raƙumi yake renon sa ko yana ɗan wani sa ɗan ƙarami ɗan malaki yake renon wannan ɗan malaki ya girma haka Allah zai reni wannan sadaka girman ta wata kila bai wuce noma ɗaya ba Allah ya rene ta da girman ta zai kai girman dutsen uku kamin a baka ladan da ta shiga kiyama. shi ne ma'anar wa ya kuzu a Sadaka.
sadaka sai kana nan kana ganin wayewa ka baka ka rike ci gaba da rikewa mu da kai bari mu je lahira mu ga waye asara mutumin mana da yake tarawa kabiru gobe ake tarawa ana rama a musulmi ake tarawa wallahi kullum yan kwamiti sai na zauna da su na ce musu ruwa fiyawa wuta ƙwara ɗaya da kuka siya min a cikin kuɗin marayu na shafar sani ba Allah ya isa sai na shirya da ku a gaban Allah ranar tashin aljiyawa
Nema, Rayuwar da ke da.
nema, ana nan ma sai mun zauna ana nan ma ce ni ma in kuka shayar da ni kamar da malam ya faɗa ne da cewa wata guda ɗaya da kuɗin marayu Allah ya isa ban yafe ba duniyar lahira kuɗin ware marayu kuka baiwa su wa ake baiwa marayu kyautu ta kun ba ta tafi haka a cikin takarda ba har a tara kuɗin marayu har a kashe su wanda na ban taɓa gani da ido na ba sai dai mutum da ya kawo sai dai ga kwamitin marayu jirgin da ido ba ban bukata ba me ake bukata a gina addini kuma yan kwamitin mun gamsu da su suna iya bakin kokarin su ba wanda za mu yi tsarka cewa amma suna iya bakin kokarin kwamitin suna iya bakin kokarin Allah ya saka suna Malabar da ke badawa.
na,
Kenan ku taimaki addinin wa ku taimaka, kan ku ku taimaka. ku zai amfana ba ma mai ba haushi kamar munafiki shi bai ma bada ba amma sai gungu ne an tara gudunmuwa naira miliyan ɗaya ko miliyan biyu ko miliyan kaza gudunmuwan marayu billahi da fili abin da yana mun kulle mun kai kudin da kullum kaji an tara an ce miliyan ba ba- ba- ba- ba mu san me yake ba. ba mu san me yake da shi ta Allah ya saka san abin da yake da shi. ta Allah ya saka sani to ka bar sadaka ne wannan ka sadaka tambaye mu ya ake da shi duk abin da ya kashe kudin mana yana zuwa karanta mu ko ba karanta mu ana karanta mu in yau kace kana so ka sa kawo namu na university tun da aka fara gini university nawa aka tara nawa aka kashe ya aka kashe su wallahi kana da dama kai ka sani kana da dama saboda kudin Allah ne dole a samu transparency shi da ma'anar ya gaba da taubata an ibadihi wa ya kudu asala, sadaka sadaka da wuce bayarwa kafin ta shiga hannun wanda kusa mai gaske ta shiga hannun ubangiji ce Allah na,
sai aka ce wa anna la wabba, wa tawwabur rahim Allah shi ne mai yau karɓar tuba shi ne mai jin kai Allah karɓi tuba mai Allah ka ji ka gafarta mana sai Allah ya ce da gaba da raba وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون Allahu akbar وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون sai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in za ku yi aiki ku yi aiki dan Allah duk abin da zaka kai dan wa dan Allah, wallahi duk wanda kai dan shi bai iya biyan ka wa ke biya Allah, Allah shi ke biya kai dan Allah kar ka damu da sai mutane sun yaba ka kar ka bata kanka lokaci shi dan adam matsala ne da shi shi kansa ya tsari kansa ma balle kai adam kira kansa ma ya tsari kansa mutunci kuma yayi wa Allah ma mutunci wanda ya Allah mutunci ya Allah mutunci to ya saura yace ba shi ba haushi ba amma abin da ban mashi ba amma daga baya fandare ya ban mutunci to wata kila kai Allah kai ba da kai da shi ba bi laifi in za ka yi kai danwa dan Allah, dan Allah. Sai da kusa abin da zai maka mamaki duk wanda ya yi aiki dan Allah ko rami ya shiga mu ya yi aikin Allah sai ya gwada wa mutane ya yi aiki. Ka yi dan Allah ba da mutane su sani ba, to ko cikin rami ka shiga ka yi, shi Allah sai ya fiddo da abin ya nuna wa mutane. Wanda yake tashi da daddare yana kwana yana sallah, ya kulle ɗaki ba wanda ya sani. da da sabon sanar kuna gaisawa sai Allah ya sa masa wani haske a fuska da ka kalle shi take gonda yayi kama da mai kwana yana sallar da shi. shi yasa Allah ya ce wa qul ibadu ku yi aiki na,
ku ne ku yi aiki in ji Allah fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu na, na'am Allah da kansa zai ga aikin da kuke yi Allah ta dama ya gani ya ne ya gani kuma ya sani wa rasuluhu haka manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wal mu'minun haka nan mu'minai masu imani su ma za su yi mu'minai masu ne imani su ma za su yi me yasa aka ce da mu'minai masu imani su ma za su gani annabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam yace al mala'ikatu شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض فما شهدتم به وجبا من زعل صلى الله عليه وسلم يشهد ملائكو سورة شهدون الله أسما ko kuma mutane ko ne shaidun Allah a ƙasa duk abin da kusa ba da shaida a kansa ya waje ba. Me yake nufi da wannan? wata rana annabi Muhammad sai sai zo tare da sahabbai sai aka wuce da wata gawa wani ya mutu sahabbai suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an rasa mutumin kirki bawan Allah mai tsoron Allah mai kaza mai kaza mai kaza mai zumunci mai son jama'a mai alheri mai taimakon talakawa aka ce mu annabi yana da bai ce komai ba sai dai haka mai sai manzo Allah ya ce wajabat ta wajabat sabdawai da suka shiru ba sai komai ba ranar sai aka ƙara cewa da wata gawa ta ce ai gawa ce zaɓi cewa ne da yanzu aka cewa da ne sabon suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun huta da musiba yau kuma an sare tsohuwar gaya an jefa da kwallon bangon za a huta da kuɗa ai mutumin banza ne ba mutumin kirki ba ne ya rasu da lakaji buranan halayensa bai hujja bayyana sabon Allah a shiri gaban jama'a suna ta karshe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata ba ta wata ba sahabbai suka ce ya rasulullah rana an wuce da wata gawa an mace mu kace wata ba yau an wuce da wata kuma an soke ta kace wata ba manzo Allah ya ce waccan ta farko da kuka yabe ta wata ba la aljanna aljanna ta wata ba gare ta wannan da kuka suka akan ta wata ba alaihi na wutar jahannama ta wata ba akan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce antum shuhada'ul lahi fil ardi ku ne shaidun Allah a bayan kasa shi yasa idan mutum ya mutu sai Allah ya turo mana aiko ce ku je ku ji mun ƴan uwansa masu imani mai suke faɗa a kansa suka zo suka ji ana ta yabo ana faɗin halaye na kirki sai su koma su gaya wa Allah me kuka ce ana ta faɗa kan bawa na idan suka zo suka samu ana faɗin sunanan halaye in sun koma sai su gaya wa Allah ubangiji ya ce wani rabon da kuka zo da shi ce ya Allah ka ji mu sani amma tun da ka tura mu dole mu kawo rahoto mutumin nan ba mutumin girgi ba ne ka ji ka ji ka ji yadda mutane suke bugu na shaida a kansa sai Allah madaukakin sarki ya ce to ana zuwa da shi a wuce da shi jahannama kana ba ta lokaci sai malaka sai ya rasu da mutane da ta yi wucewa mutumin kirki kowa ya boke kowa albarka yake kowa sai Allah ya ce bayi na kenan masu gaggawa da suke ta ba shi sa ɗaukake shi sun sallafin da yake muru in ya buga ba sa ganin shi ta ce ya Allah wannan kuma malaka ce ya Allah wannan kuma kai ka sani su iya abin da su gani da idanunsu shine mutumin kirki ne shi suka ba da shaida a kai laifin da yake masa bai kuma yana kai kasan su ba san shi ba ba su gani ba sai Allah ce to tun da dai su ne shaidu na bayan kasa a matsayin su na masu imani suka ba da shaida ta kwarai a kansa to laifin da yake mu a goyon gaba ɗaya na gafarta mishi shaidar da suka bayar na karɓe ta zan yi aiki da ta a wuce da shi aljanna ko fa'in ɗin tana wahala buɗawa a wuce da shi aljanna kawai shi yasa da za ka shiga cikin dutse dutsen wanda bai da kofa kamar yadda ya zo a anas dutsen marar mai kofa ka shiga cikin dutse ka yi ta bautar Allah a ciki to Allah sai ya ciddo da wannan bautar taka ya gwada wa mutane sun gane kai mutumin kirki ne mai bautar Allah ko cikin dutse kake shiga kai saboda ka samu shaidun wa shaidun bayan Allah baya da sauran Allah ya ce wa saturadduna daga nan za a mai da ku ila alimin gaibi zuwa ga masanin gaibi wa shahada ko masanin abin da yake bayyane kawai da biyu ku sai ya ba ku labari da ma kun ci ta manuna da abin da kusan ce kuna aikatawa Allah ya gafarta mana sai Allah ya ce bai gaba da rabon وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم cikin waɗanda ba su yi wannan yaƙi na tabuka ba akwai waɗanda su da suka dawo da annabi ya dawo tare da sahabbai kai sun yi nadama sun yi bakin ciki sun yi ta tuba wajen Allah bayan shawarar da ba ba su ba uku zai tuba annabi ƙarya sai ya yafe muku shi kuma nuka muku Allah ya gafarta muku da ƙarshe suka ce su ba za su yi wa annabi ƙarya ba ba za su yi wa annabi ƙarya ba da suka je suka faɗa annabi gaskiya ya rasu da lafiyar mun karo ko muna da wadata da za mu yi kai kama wajen wannan yaƙi kasada ita ce ta rinjaye mu ya rasu da lafiyar mun bi gaba ba za mu yi maka ƙarya ba sai ma za a sana sanin ce to ku ku jira tunda kun faɗi gaskiya sai Allah ya hukunci a kanku shi da Allah ya ce wa akaruna murjauna li amrillahi akwai wasu waɗanda su kuma an jinkirtar da lamarinsu zuwa gawa zuwa ga umarnin Allah madaukin sai in ma yu'azibuhum in ma yu'azibuhum wa in ma yatubu alaihim ko Allah ya azabtar da su ko kuma Allah ya yi ya karbi tuban su sai Allah ya ce wallahu alimul hakim Allah masani ne kuma sannan Allah mai hikima ne wanda mutane guda uku sune ka ibn Malik da Murara ibn Rabi'a da Hilal ibn Umayya za mu zo mu sami kissa nan gaba in detail mu je da abin ya faru amma dai yanzu Qur'ani ya faɗa mana cewa tun da su yi nadama kuma sun faɗi gaskiya to yanzu su jira an bai da lamarin su zuwa ga Allah wa zai hukunci akan su Allah Allah ne zai hukunci akan su Allah ka gafarta mana na gara kashin التكبير التكبير wani bawan Allah Allah ya san shi Allah ya san shi ya ba marayun gudunmar kudi naira miliyan goma sannan ya ba masallaci naira miliyan biyar. To wannan bawan Allah kowa ne da Allah ka san shi. Allah ka saka masa da alkhairi. Allah ka yi dukiyarsa albarka. Allah kada ka bari ga bakin ciki a cikin zuri'arsa ko a cikin iyalansa ko a cikin dukiyarsa. Iyayensa yin suna da rai. Allah muna roƙonka kai musu albarka idan su liga mu Allah ka lulube su da rahama ya Allah muna da kwanta da mu da shi Allah ka azurta mu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a aljanna ta dausa ranar tashi alkiyama kana jiya mun daure wata tambaya bayan da bin dalibai suka da cewa don Allah ma na mana ƙarin bayani akan tambayar nan domin mu karu da darussa da nasosi da kiki shi ne da muka ce wayanda bishiyoyin gabilai da annabi ya jagoranci sahabbai aka ne aka sare shi sahabbai sun shiga damuwa bishiyoyin gabilai masu yaya kuma yanzu a sare su duk da ba duka aka sare ba an baro su suna cikin wannan damuwar sai Allah ya kwanta musu da hankali ya saukar da aya ma kada tun miliyotin ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله Allah ce ma kada tun miliyotin dukkan abin da kuka sare daga bishiyoyin dabinon nan au taraktubuha ko kuka basu qa'imatan ala usuliha suna tsaye akan tushen su ba ku sare su ba fa bi iznillahi to ai da izinin Allah kuke da izinin wa Allah.
Allah ne. A nan da muka ce, to ɗan gane ƙato tun da ta ce, ba a aiki da hadisi ba a aiki da sunna. Mun kuma muka ce, duk abin da ya jata a sunna, shi ma da sunna ne. Domin annabi ya yi wa da hawa, in huwa illa ma. To ga Qur'ani ya tabbatar da izinin Allah aka yi. to nuna mana ayar da ta bada izinin a cikin Qur'ani in dai Qur'ani sai abin da gani a cikin da za a ce izinin Allah ne umarnin Allah ne abin da gani a sunna annabi ya faɗa ko ya aiwatar ba umarnin Allah ba ne to nuna mana umarnin a Qur'ani dan gashi a sunna muka ga umarnin dan ka daga to ta ayyuka ga da me ake nufi da bizinin lahi abin da ake nufi da bizinin lahi shine ai da yadda Allah a kai a akwai abin da zai faru ba da yadda Allah ba a jiran gara ka yanzu taro wanda da mutane Allah bai da ba za mu taro da ce a to kenan bai zai lai kuka taro so ba sai wa zai kasa su watsi da ba Allah bai da ba za su yi taro aka ce a da Allah bai da ba za su koma gida wato sai fassara izinin ubangiji a nan shine kaddara ubangiji da Allah bai kaddara ba za su taru da Allah bai kaddara ba za su watsi to jin ayar da ya mun jawo masa ayar da ta fassara ita wannan ayar akwai ayar a suratul hadid da ta fassara ta mun karanta wannan muka ce kuma idan aka ce izini a qur'ani mai girma kamar nan aka ce fa bi iznillah abin da ake nufi fa bi amrillah da umarnin Allah Na'am.
da umarnin wa umarnin Allah ake kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya jagorance su aka sare wayannan bishiyoyin dabino to wannan umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam umarnin waye Allah.
umarnin Allah shi yasa Qur'ani ce mai yunayyir rasula من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا man yunayyir rasula wanda yawa manzo biyayya yau annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya Allah yake fagade Aba Allah.
ata Allah Allah yau biyayya tunda annabi ya nuna musu asari aka sare to shi ma Allah abin da ya umarni da shi kenan muka ce kalmar izin a Qur'ani abin da take ba da ma'ana shi ne umarni je mu karanta wasu ayoyi ko za ka ga kare kasa da sauran nan zai bar mu ka dan kwakwasa kansa da wasu ayoyi Na'am.
ana rama Akaramu.
ayat da ta fi kowace girma Qur'ani mai girma ita ce ayatul kursi Na'am.
karanta mana ita
الله لا إله إلا هو الحي القيوم yawa لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه furisto furisto furisto Allah ce manzon da zai yashfau wane ne wanda ya isa ya ceto inda hu a wajen Allah ranar tashin alkiyama waye isa ya miƙe yake zai ceto a wurin akwai shi Babu.
sai Allah ce illa bi izni sai dai da izinin shi me yake nufi sai dai da izinin shi sai dai da umarnin shi Allah. Na'am.
in Allah ya ce an rama ma Suleiman ta shi kai ceto an rama sai mike shi na gode ya ubangiji ka girmama ni Na'am.
dan girmama shi ko Amin.
to ba zai da ka ce to ga malami na da muke tafsiri malam Kabir gobe bare ya cece shi ta ba zai wannan sai ce to ya Allah wa ka bani izini in ce ta sai Allah ce na baka izini je ka ceci wani an rama sai je mai kenan ceton da umarnin wa za a yi shi shi ne ma'anar da izinin wa aka yi da izinin Allah ta tsara ƙata ta ji ma'anar izini a Qur'ani mai girma da aka ce ma qanatin milli na tan autaratu buha qadimatan ala usul ya fa bi'iznillah karatu ya fito fili ko fito fili ba ana rama Karamuka Allah.
take ɗauka kan nausa نعم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا تنبيسوا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون Allah mana ta zage ce ƙulka tambaye su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ara aiki ba ku gani ba ku bada labari mana ma anzala Allah lakum min rizqin abinda Allah ya saukar muku da arziki faja'altum minhu ha Haram.
haraman wa halala sai ga ya ku da kanku ku zarga cewa wannan halal ne wannan haram ne wannan wagana ma ku ce mashi halal wannan wagana ma ku ce mashi mai haram sai Allah ya ce to ga tambaya Allahu azira lakum tambayar sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu azira lakum Allah ne ba ku izini ware wannan su ne halal ware wannan haram ba tare da nasi ba Allahu hazina lakum Allah dai ba ku izini am ala Allah yaktaru ko Allah ku kirkira wa ƙarya me yake nufi da Allahu azlaku Allahu amaraku Allah ne ya umurce ku cewa wannan ku mai da shi halal wannan ku mai da shi haram ko ƙarya kuma kirkiro wa Allah. Kenan menene ma'anar izini? In an ce Allah ya ba da izini, Allah ya ba da umarni. Saboda ka ɗan ƙada ƙato har yanzu muna dinga bashin sai ka nuna mana ayar da Allah ya ba da umarni a Ƙur'ani ya ce a share waɗannan bishiyoyin da bilu a bar waɗanda tun da Allah ya ce da izinin shi aka yi. Yanzu kuma gashi izini ya tabbata umarni ne. In kuma kai da babu ayar a Ƙur'ani annabi Muhammad sallallahu alaihi da Allah ya aiko shi ya jagoranta aka yi aikin ya ce a kare wannan a bar wannan kuma Allah ya ce da kifinin sa aka yi ya tabbata sunna da kifinin Allah ba da ke sarki ita ba umarni ne da Allah نعم
wannan baka da zaɓi dole ka sai ka zaɓi da نعم
baka da zaɓi a ana rama Karamuka Allah.
ya ka suratul tauba da kake ci Na'am.
Allah ya ce afallahu anka
عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين munafikai sun rika zuwa wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna neman izini su zauna gida ba su ce na ba su ce wajen yaƙi sai kawai lallabo da ya rasu lalla ina da larura ina rogo ka ba ni izini in zauna a gida ba sai na je wajen yaƙin nan ba kar ya yake ko ba da ruwan da yake ne amma ba ya so ya raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa fagen da karo na bai same shi ga ana ɗanin zafin rana ga tafiya tana da nisa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan na baka izini shi kenan na me na baka izini shi wannan ba da izini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa zuwa kai in yake ko annabi ne da kansa yace da ba sai da zuwa ka bashi shi sai Allah ya ce afallahu anka Allah ya ƙara maka daraja wasu malamai suka ce ma'ana a fanna ba an kake Allah ya ƙara maka daraja kamar yarhamuka Allah Na'am.
wasu malamai suka ce ma'ana a fanna ba an Allah ya maka abuwa Allah ya ne maka abuwa lima azinta lahu me yasa ka ba su izini da ka jira hatta yanka bayyana na kan lalzina sadaku har sai ka gane wanda larurar ta gaskiya ce wata alamar kazibina ka kuma gane wanda larurar ta menene ta Kariya.
ƙarya shi to amma da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi kike abu ya ishtihadi duk ishtihadin da ya Allah ya karba sai aka sai aka sai aka nuna darajar sa kafin ai magana sai aka ce afallahu anka Allah ya kara maka daraja Allah ya kara maka girma ko kuma afallahu anka Allah ya maka afuwa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya ba su mai ya ba su izini kenan maganar ba da izini ba wai ana magana ne akan cewa shikenan ai to bashi zai dauke kan babu izinin Allah a sai izinin Allah bashi zai dauke ka in ka sanu mutuwa baki zaka yi hadewa idan babu izinin Allah a da izinin Allah ka hade to to to kaza zai faru a ba zai faru ba sai da izinin Allah sai a ce wannan shine izinin Allah to ba shine izinin Allah ba shine izini da ake magana ba izini ne Allah ya bada da Allah da izinin sa aka yi idan ka ce ka yadda izinin nan daga Allah nake nuna mana aya in babu ita kuma dole ka yadda da sunna an gane karatu Qur'ani mai girma yace la yasta'dinu alladhina yu'minuna billahi لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين wuce gaba wuce gaba إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم bihim yataraddadun Allah mun gode maka da ka babu Qur'ani Allah.
ta da ka ka ka ji tafsirin Qur'ani da Qur'ani kake Qur'ani ya ce mumine na gaskiya ba za su zo ganta ba ya Rasulullah don neman izini in ka je yaƙi kansu kenan sun zo neman izini da domin ya zama sun zauna gida tare da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan uzuri izini umarni ne Allah ce masu zuwa neman izini kan nan su zo na gida ba su je yaki ba ba masu imani da gaskiya ba ne me yasa suka zo neman izini domin ya zama sun yi kwanciyar su a gida kuma tare da umarnin annabi kenan izini mai ne umarni ne to dan kana kafin gida mutum yake ba magana kaddara ba shi kuma ga kaddara ne idan aka samu balawa ya kai da aka ce za ka yanke hannunka su an ce ya za ku yanke hannuna wannan sasa da dai ai da izinin Allah ne akwai da sai ce ba da izinin Allah ya ba amma wani irin izini kaddara ko to mu za mu san kunci da kaddara ko da shari'a sai mu ce nuna mana aya da Allah ya ce ya maka izini kai sata to mu yi da izinin Allah ka ce mu kyale zai kawo ayar sai mace ta wura da ayar da Allah ce ya ba mu izini mai yake hannunka wa sariqu wa sariqatu السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم da ana bari tambaye ku dan kana kafi ya aka tambayar mu me yasa ku shi ba kana jiya yana dan ko akwai baki da ya kara daga jiya zuwa yau Ƙara mu- har da ya kara kafin shi da sama ƙara masa kunne ɗaya.
ana ran ma ce zero mai kunnuwa a bayan kara da kunne daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi